عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gitar Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu je wannan karatun mu akan darasin mu da ya gabata mun ja hadisi dogo ba mu fassara shi zan fara za mu dawo kan fassara wannan hadisi hadisa kamar yadda ya fa shi mai littafi alqali abu alqali iyad yake cewa abul fadli yake cewa a sheikh abu muhammad ibn tabi ya ba mu hadisi shi kuma shi abul qasim hatim ibn muhammadin shi ya ba su hadisi shi kuma shi abul hasan qadisi shi ya ba mu hadisi shi kuma shi abu zaid al-marazi shi ya ba mu hadisi shi kuma yace Abdullahi Muhammad ibn Yusuf shi ya ba mu hadisin shi kuma yace Bukhari shi ya ba su hadisin shi kuma Bukhari yace ya karba daga Muhammad ibn Sinan Muhammad ibn Sinan shi kuma yace Fulaihu ne ya ba su hadisin Fulaihu kuma yace ila Hilal ne ya ba su hadisi Hilal ya karbi hadisi daga Ala ibn Yasari shi Adao yace shi kuma ya gamu da Abdullahi ibn Amr ibn al-As shine sahabin na mun gamu da shi yace na gamu da Abdullahi sai na ce masa ka bani labari mana sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce lalle ko tabbazan baka wallahi na rantsa maka da Allah annabin nan da ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sifaita shi cikin at-taura da wasu sifofin da ya sifaita shi cikin Qur'ani Allah a can ayar da Allah ya kawo ta cikin at-taura doguwar aya ce Allah ya ce ya kai wannan annabi na aiko ka ka zama mai shaida mai albishir mai gargadi mai kiyaye larabawa kai bawa na ne kai manzo na ne na ambace ka da mai mai dogaro mai dogaro da Allah ka shi manzo Allah sallama ba mai tsanani bane ba ko mai fishi bane ba mai holo a cikin kasuwanni bane kuma manzo Allah sallama baya ije mummuna da mummuna idan kai masa mummuna da kyakkyawa yake sakawa manzo Allah yana yafewa yana gafartawa kuma Allah ba zai karbe Allah ba Allah ba zai karbe shi ba har sai ya tabbatar da addini wanda da ya karkashe dinnan sai an daidaita addini ya dawo miƙaƙƙe mutane sun dawo sun gane la ilaha illallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai bude idanu makafi da annabin Allah zai bude kunnuwa kurame da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai bude zukata rufafu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce ayar at-taura wa zikra mithlu wa abdullahi ibn salamin wa qabil ahbari irin wannan aya wa Abdullahi bin Salamin sahabin manzo Allah sallama wanda ya fara musulunta a cikin Yahudawa da Kabul Ahbari wanda manzo Allah sallama ya ce a karbi labari a wajensa to duk haka suka fassara suka kawo wannan aya suka ce haka take a cikin At-Taura wa fi bari dubi yani min saba wala sakhibin fil aswaq wala mutazayyin bil fushi wala qawwal lil khana wa'diduhu li kulli jamil wa hab lahu kullu khuluqin karimin واجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء ربيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به أهدي به بعد دلالته وأهدي به بعد دلالته وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأسمي به بعد النكرة وأقصر به بعد القلة وأغني به بعد العائلة وأجمع به بعد الفرقة وألف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجا للناس وأتكين شاشن وتو آير يند أكا روايتو آير لك سنة التورة wanda yanda aka karbo daga ibnu ishaqa a cikin ayar Allah ya ce shi wannan annabi wanda zan kawo da yake taura ta zo ne su zamanin annabi Musa to Allah yana gaya wa annabi Musa da mutanensa da mutanen da za su zo daga baya har zuwa manzo Allah sallama yana sifaita wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sifa ta musu sifofin manzo Allah saboda su gane in annabi ya zo su gane wannan shine shi yasa lokacin da sayyidina Umaru Allah ya kara masa yarda a zamaninsa da ya tashi wani balaguro ya je kasar Sham ma'ana Syria kenan sai ya je wajen Yahudawa yana isa Yahudawan da suka ganshi suka ce wannan Umaru ne sai ka sha ya aka yi kuwa gane shi suka ce yanda ya zo din nan da rigar da ya sa da dokin da ya hau da suturar da ya sa din nan shine haka yake rubuce a cikin littafin mu to kaga ba ma annabi ba sahabban sa ma suna rubuce a cikin littafin wanda suka gabata to shine a cikin taura din Allah ya ce shi manzo Allah sallallahu ba mai holo bane a cikin kasuwanni ma'ana ba mai tsawa bane ko ba mai ado da mummuna bane ko ba mai fadin magana banza bane Allah ya ce na lissaf na hada masa dukkan kyakkyawa shi annabi kuma na ba shi dukkan hali na girma kuma na sanya natsuwa shine rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin Allah shine rawaninsa ko kuma shine alam dinsa alama da za a gane shi tsoron Allah shine zuciyarsa hikima ita ce hankalinsa gaskiya da suka alkawari shine ɗabi'arsa yafewa da aikata alheri shine halinsa adalci shine shine alama da ake gane shi gaskiya ita ce shari'arsa shari'a ita ce ita ce a gabansa musulunci shine addininsa Ahmadu shine sunansa Allah ya ce zan shiryar da mutane bayan sun bata zan shirye su saboda zuwan wannan annabin kuma jahilci zan kauda shi mutane su zama masu ilimi saboda wannan zuwan wannan annabin kuma zan daga shi zan daga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da annabta ta bata an daina jin labarin addini da annabta Allah ya ce zan daga saboda zuwan wannan annabi zan daga ko musulunci ya dawo kuma annabta ta dawo Allah ya ce zan ambace shi bayan da an manta da shi ko kuma ba san shi ba zan sanar da shi Allah ya ce zan yawaita mutane bayan da mutane masu imani kaɗan ne za su dawo masu yawa saboda annabi Allah ya ce zan wadata mutane bayan da talakawa ne suna cikin talauci zan ba su wadata saboda zuwan wannan annabi Allah ya ce zan tara zan hada zukatan mutane bayan da a rarrabe suke kowa baya san dan uwansa zan hada su sai su haɗu bayan da annabi suke za su haɗu su tattaru su zauna waje ɗaya saboda zuwa wannan annabi Allah ya ce zan hada zukata masu sabani da juna za su tattaru su zama zuciya ɗaya kuma masu wanda suke da soye-soye daban-daban kowa da abin da yake so mabambanta zan dawo da zama abin da suke so abu ɗaya ne al'ummatai wanda suka rarraba zan hada su zama al'umma ɗaya zan sanya al'ummarsa ita ce mafificiya cikin al'umma da na fitar na kawo mutane to wannan ayar haka take a cikin at-taura haka aka rawaito ta wa fi hadisin akhar wani hadisi akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an suwati fi taurati abdi ahmad al-mukhtar mawliduhu bi makkah wa muhajiru bil madinati aw qala daibata ummatu al-hammaduna lillahi ala kulli halin wa qala ta'ala allazina yattabi'una rasulan nabiyya al-ummiyya al-ayatayn wa qala ta'ala fa bima rahmatin min allahi linta lahum al-ayata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari sifar sa cikin at-taura inda Allah ya tsawaita shi yace bawa na Ahmadu shine abin zabi na za a haife shi a Makka kuma zai aure ya koma Madina ko kuma ya koma Daiba wannan kokon shakkun min rawi ake cewa wanda ya rawaito hadisi abin ya manta annabin Madina ya fada ko Daiba ya fada saboda kiyaye maganganun manzo Allah sallama in ya faɗi kalma to sai aka aka yi kokonto kaza ya fada ko kaza to dole sai ka kawo su duka biyu saboda duk wanda ya fada kaga ta shiga kenan Allah ya ce al'ummarsa masu godewa Allah ne a kowane hali Allah tabaraka ta'ala ya fada cikin Qur'ani waɗannan sune masu bin wannan annabi wannan manzo wannan annabi al'ummiyya wanda baya rubutu baya karatu ya fi kowa ilimi Allah tabaraka ta'ala ya ce saboda rahamar Allah kake musu kake sassauta musu da kana da tsanani ko kana kana mafaɗaci da sai su waze daga wajenka amma tun da kai mai sauƙin hali ne ka nan suna tattara gabanka qala samra gandiyu samra gandiyu yace zakkarahumullahu ta'ala minnatahu an ja'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam rahiman bil mu'minina raufan layyinan layyinan janibi ولو كان فظا خشنا في القول يتفرق من حوله ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا هكذا قاله الضحاك saboda kan ya ce Allah ya tunatar da mutane kyautar da yawa mutane shine Allah ya sanya annabinsa sallallahu alaihi wasallama mai rahama ne ga mu'minai kuma mai jin ne a gare su mai saukin gefe da ya zama mai tsanani ko mafaɗaci da mutane sai su watse amma sai Allah ya sanya shi mai sauki mai saukin hali mai sakakken fiska in ka zo murmushi za ka samu a wajensa kuma wanda mai biyayya ne shi mai sauki ne kowa ya neme shi zai je masa kuma mai tausasa wa mutane ne haka da haku ya fassara wannan wa qala ta'ala ubangiji yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida har yanzu muna cikin babin nan fa da Allah ya ce wa annabi shi mai shaida ne Allah ya ce haka na sanya ku al'umma adilai ku mutane al'ummar manzo sallama saboda ku yi wa mutane shaida ku yi wa annabawa shaida ku kuma annabin ku yi muku shaida قال أبو الحسن القادسي أبان الله تعالى فل نبينا صلى الله عليه وسلم وفل أمتي بهذه الآية abu hasan al-hadisi ce Allah tabaraka ta'ala ya bayyana darajar manzon mu sallallahu alaihi wasallama sai ya hada da darajar al'ummarsa al'ummarsa ma tana da daraja a wannan aya wa fi qawli fil ayati al-ukhra a wata aya Allah ya ce wa fi hadha li yakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas Allah ya Allah shi ya ambace ku musulmai ko kuma annabi Ibrahim shi ya ambace ku musulmai kafin ku zo da kuma wannan annabin da ya zo shi ma ya ce ko musulmai ne saboda wannan annabin ya zama mai shaida a gare ku cewa ya isar muku da sabo ku kuma ku yi wa annabawa shaida su ko sun isar wa mutanen su da sabo fa kazalika qawluhu ta'ala haka ma fadin Allah ta'ala da yace fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida yaya yaya lamari zai kasance ko yaya mutane za su gani ran da muka kawo wa kowace al'umma annabinsu ya zama shine zai zai musu shaida kai kuma muka kawo ka za ka yi wa al'ummar ka shaida wa qawluhu ta'ala wa fadan ay udulan khiyaran can baya kenan wancan kalma da Allah ya ce ya sanya ku al'umma ce matsakaiciya ma'ana adalai ne zababbu ma'ana Allah ya sanya al'ummar manzo Allah sallama adalai ne kuma ya sanya ya sanya su zababbu ne ya zabe su saboda annabi su da ya zaba wa ma'ana hadhihi al-ayati wa ma'anar wannan aya wa kama hadaynakum kamar yadda na shirye ku haka na sanya muku annabi ya zama mai shaida a gare ku wa kazalika khassasnakum wa faddalnakum ba bi an ja'alnakum ummatan khiyaran udulan li tashhadu lil anbiya'i musallatu wa salam ala ummihim wa shara lakum ar-rasulu bis-sidqi Allah ya ce kamar haka na bance ku haka na fifita ku na sanya ku al'umma zababbu a wajena adilai saboda ku yi wa annabawa shaida cewa sun isarwa al'ummatansu ko kuma wannan manzo ya yi muku shaida cewa ku dinnan kun bi shi da gaskiya قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقول نعم فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير فرشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنشي الله تبارك وتعالى إذا كجران تاتي قياما zai tambayi annabawa kun isar wa mutanen ku sakon da na baku sai su ce mun isar sai a tambayi mutanen annabawa sai su ce mu fa ba wanda ya taba zuwa ya yi mana albishir ko ya mana gargadi sai sai annabawan su ce a muna da shaida wa ya shaidar ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta shaida wa annabawa cewa lalle sun isar to sai a ce ku kuma wa zai tabbatar da shaida ku gaskiya ne sai su ce annabin mu manzo Allah sai zai shaida shikenan an gama manzo Allah sai zai tsarkake al'ummarsa to hujja ta hau kan wadancan kenan wanda lalle an isar musu kenan wakila wasu ko suka ce ma'anar ayati ma'anar wannan aya innakum hujjatun ala kulli man khalafakum wa rasul sallallahu alaihi wasallam hujjatun alaikum ku al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam kun zama hujja duk wanda ya saba muku to in kun je an je lahira to me yasa ka gibi ga wani da wani da wani sun bi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai zama hujja a gare ku ku da kuka bi shi kun bi shi da gaskiya kun bi shi shikenan sai muku shaida haka samra kandiya haka ita wannan fasara wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa wata aya wa bashir allazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim kaiwa mu'minai albishir cewa sun samu daraja daga ubangijin su to wannan daraja da suka samu menene ita qala qataratu wal hasan wa zaid ibn aslama qadama sidqin huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo lahum su wajennan qatada da hasanu da zaid ibn aslama suka ce darajar da Allah yake gaya wa mu'minai nayi muku kun samu daraja wajen ubangiji darajar ita ce manzo Allah ma'ana kun samu annabi sallallahu alaihi wasallam zai muku ceto shine kun samu daraja wa an hasani aidan hiya musibatuhum bi nabiyihim hasan kuma yace shine samun annabi shine daraja wa rabbi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu hiya shafa'at nabiyihim muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa shafi'u sirrin inda rabbihim shi kuma abu sa'id al-khudri yanda ya fassara wannan aya yace ceton da annabi zai wa mutane ceton annabi su Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine darajar da Allah ya musu manzo Allah zai ceto ceto na gaskiya wajen ubangiji shi kadai ne a ranar tashin kiyama zai iya zuwa ya ceci mutane wa qala salim ibn abdullah tustari hi sabiqatu rahmatin aw da'a fi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ceton nan da Allah ya ajiye dama rahama sai Allah ya ajiye tun tuntuni ya ajiye ta kuma a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai yi wannan ceton shi zai fara bude ceto sannan wani ya samu yayi وقال محمد بن علي الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المداء والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم حكاه عنه السلمي شيكما محمد بن علي الترمذي شيء shine shugaban masu gaskiya shine shugaban siddiqa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai ceto shine abin bi shine shine mai tambaya in ya tambayi Allah sai Allah ya amsa masa waye Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam haka sulami ya haka ita wannan za mu shiga fasali na uku al-faslu salisu fasali na uku abinda yake koyarwa fi ma warada min khidabihi iyyahu mawrid al-muladafati wal mubarrati wa min zalika qawluhu ta'ala afallahu an kalima zinta lahum qala abu muhammadin makkiyun hiya qila hadha iftitahu kalami bi manzilati aslahaka Allah wa azzaka Allah wannan fasali zai karantar da mu maganar da Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai magana sai ya kawo magana a cikin tafasawa sai Allah ya kawo magana kamar wato magana mai sauki ko magana kamar ta biyayya haka haka Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan maganganu da Allah ya yi wa annabi irin wayannan shine ayar da Allah ya ce Allah ya yafe maka ko kuma Allah ya kamar a ce Allah ya ɗaukake ka ko ya gyara ka ko ya girmama ka me yasa kai wa waɗannan munafukai izini munafukai ne za a tafi yaƙi kowa sai ya zo ya kawo wani uzuri yake ai shi yana da uzuri kaza da kaza Allah ya ce sai manzo Allah ya ce to shike tunda kana da uzuri ba sai ka je ba Allah ya ce ƙarya suke me yasa kai musu afuwa to cewa me yasa kai musu afuwa din nan kafin me yasa kai musu ka izini kafin a ce me yasa kai musu izini sai Allah ya ce ba laifi kai ba fa ko da laifi ne ma an yafe amma dai yaya aka yi zaɓe waɗannan mutane kar a yi musu afuwa kar a yi musu izini kar ka yi musu izini ƙarya suke yi hatta ya taɓa yana kallon zai sadaɓu wa ranar kazubi da ya kamata ka yi bincike ka gane waye yake da uzuri da gaske waye ne kuma ƙarya yake yi to kaga sai Allah ya fara da magana ta tausasawa ya ce afa Allahu anka lallai Allah ya yafe me yasa kai musu izini ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Muhammad Makki yace wannan an bude magana kamar matsayin cewa Allah Allah ya Allah Allah ya gyara maka Allah ya girmama ka kam Allah ne yake gaya wa annabi ma yana cewa Allah ya girmama ka wato saboda nuna mutane darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala aun aun abdullah akhbarahu bil afri qabla an yukhbirahu bil zambi auru kuma yace to kaddara ma laifi akai amma sai da Allah ya fara kawo yafewan sannan ya kawo zunubi ma'ana in kayi laifi ma to bari kafin a ce kayi laifi to an dai yafe da aka ce an yafe sannan aka ce to menene laifin laifin kaza ne to kaga tun da yafe sai ba magana sa kuma haka sabra kadiyu haka shi kuma ya kai wannan daga tashin malamai anna ma'anahu ma'anan sa afaka Allah afaka Allah ya salima alqalbi lima azinta lahum Allah ya yafe maka ya kubutaccen zuciya dama zuciya ka kubutacciya ce me yasa kai waɗannan munafukai izini har ka su je yaƙi kala shi shi ba'dhum li wanda ya fasara wannan fasara yace walau bada annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi lima azinta lahum la kayfa alai an taqalbu min haybati hadha al-kalam lakin Allah ta'ala bi rahmatihi akhbarahu bil afwi hatta sakana qalbuhu ثم قال له لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك صادق في أذره من الكاذب يشي آه يوا يشي من ذلك سلما saboda yadda tsakaninsa da Allah yake da yadda ya san Allah da Allah ya fara masa me yasa kai musu izini kafin ya kawo maganar yafewa da ana tsoron magana zuciyarsa za ta iya zagawa saboda nauyin ko kuma kwarjinin wannan magana tsakaninsa da Allah sai yasa Allah sai ya fara kawo yafewa ya tafa zuciyar sannan ya ce to me yasa akai kaza to shine ya ubangiji tabaraka ta'ala da rahamarsa sai ya gaya masa cewa ya yafe tukuna saboda zuciyarsa ta nazo kafin a gaya masa me yayi to an ce an yafe to kaga zuciya ta nazo kenan sannan sai Allah ya ce masa to me yasa kai musu izini cewa ka su je yaƙi da ka bari sai ka gane waye mai gaskiya a cikin uzurin naka da gaske da yana da uzuri ko ƙarya yake ne wa fi hadha min azim manzilati inda Allah ma la yakhfa ala zulubi yace wannan yana nuna mana cewa duk wanda yake da hankali ya gane girman matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Allah wa min ikramihi iyyahu wa birrihi bihi ma yanqadu duna ma'rifatin ayatihi niyadul qalbi da kuma girmamawa da Allah ya yi wa annabinsa da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Allah biyayya wanda dukkan zukata gaba ɗaya igiyoyinsu sai su yanke ba za su iya gane ƙarshen girmamawa da Allah yake wa annabi da kuma biyayya da annabi yake wa Allah qala nisdawahi nisdawahi yace zahaba nasu ila annabi sallallahu alaihi wasallam muhatabun bi hadhihi ayati shi kuma wannan yace wasu mutane sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam an zarge shi ne a wannan aya ne yasa ya bawa munafikai uzuri ya da ba sai sun je yaƙi ba ko hata min zalika sai mai littafi ya ce a'a annabi ba a masa haka wannan duk wanda ya fasa wannan fasara to ba fasara kirki ba ce ba fasara mutane kirki bane cewa Allah ya zargi annabi Allah ba ya zargi manzon sa sallallahu alaihi wasallam bal kana mukhayyaran a zabi Allah ya bashi sai sai na baka zabi in ka ga dama ka ce musu zauna in ka ga dama ka ce musu ba su da uzuri su tafi fa falamma azna lahum alamahu Allah ta'ala annahu law law yazan lahum laqadu li nifaqihim wa annahu la haraja alayhi fil izni lahum kuma har da hakan sai Allah ya yayin da ya musu izini sai Allah ya sanar da shi to waɗannan munafikan da kana so ka gane mai gaskiya a cikinsu da mai ƙarya to ko da ka ce musu baka yi izini ba sai sun je yakin ba za su je ba saboda munafikai ne kuma baka da laifi don ka yi musu izini dama an baka zaɓi yayi wanda kake so ka ɗauka ka tafi da shi yaji wanda kake so ka bar shi ka ce masa ya zauna a gida manzo sallama ya ajiye wasu ai ya ce musu su zauna su su jira gari har wasu wasu kuma yake musu su zo a tafi yaƙi da su yaƙin tabuka ne qala al faqih al qadi wa faqahu Allah ta'ala يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام شريعة خلقه أن يتأدب بآداب القرآن في قوله وفعله ومعاداته ومحاوراته فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية ويتأمل هذه الملاحظة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستمن عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف ابتدى بالإكرام قبل الأدب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب يشي شيما يستافي الفقيه والقاري أبو الفل إياد الله داسد دشي yace wajibi ne akan musulmi wanda yake so ya yaƙi ransa ya nuna mata hanyar da Allah yake so wanda kuma yake so ya hore halayensa su bi ragama irin ta shari'a to lalle ne ya ladabtu da ladabi irin na Qur'ani maganan Qur'ani aikin Qur'ani da kuma yanda Qur'ani yake bawa Annabi sallallahu alaihi daraja da yanda Qur'ani yake musanyar magana tsakaninsa da manzo Allah to wajibi mumini ya zama haka saboda shi Qur'ani ai shine asalin sani sanin Allah na haƙiƙa shine kuma dausayi na ladabi na addini da na duniya saboda haka mutum ya kiyaye ya lura da wannan tausasawa mai ban mamaki na tambaya tambaya ce fa Allah yake so ya tambaya Allah kuma shine ubangijin halitta gaba daya Allah shine mai yin ni'ima akan kowa Allah mawada shine daga barin komai Allah sai Allah amma hadda ka sai Allah ya kawo magana da sauki da tausasawa saboda ya nuna maka kai yaya tsakaninka da annabi in za ka yi magana ya kamata kai sai Allah ya kawo ya shiro fa'idoji yadda za ka yi amfani da in kana so ka yi wa annabi magana ka sani ba kowace irin magana cewa manzon Allah kai tsaye ba a ka sani shi Allah da kansa sai ya nuna maka bari ya girmama annabi kafin ya nuna maka ya zarge shi sai ya nuna maka ya girmama shi tukuna sannan sai Allah ya sanar da cewa ya yafe masa imma da akwai zunubi to an yafe zunubin kafin a kawo magana zunubi ma'ana saboda tsari ne Allah ke nuna mutane cewa annabin nan ga yadda ya kamata mu mu yi mu'amala da shi kar ya zama wani abu ko magana mai zafi ko wani tunani mummuna ya faru tsakanin mutum da annabi wasu sai ya halaka wa qala ta'ala Allah tabaraka ta'ala yace walau la ansabbatnaka la arkita tarkanu ilayhim shay'an qalila Allah yace ba don na tabbatar da kai ba da ka kusa ka dan karkata zuwa ga waɗannan kafiran dan abu dan kani anan wannan aya ta samu fasarori da yawa qala barul mutakallimina أعتبر الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات وآتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائع المحبة وهذه غاية العناية الله تبارك وتعالى وسوى كم مالما توحيدي suka ce Allah ya kan zargi annabawa in sun yi lai- abu laifi in sun yi laifi sai Allah ce kai laifi kaza amma sai yayi tukuna sannan ake zargin sa manzon mu kuma sai Allah ya sanar da shi tun kafin ma ayi yace a kaza kar ayi yace saboda wannan ya zama shine karshe karshe a wajen a nuna maka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyaye sharadi na soyayya tsakanin Allah da annabinsa Allah ba zai bar shi ma yayi abinda Allah baya so ba sai shi a kaza kar ayi shi kafin ma a yi shi Allah yake kawo maganarsa ya ce wannan shi ne ƙarshen kulawa da Allah yake kulawa da annabinsa sun manzur kaifa bada bi sabatihi wa salamatihi qabla zikri ma atabahu alayhi wa kayfa an yarkana ilayhi wa fi fa fi asna'i atbihi bara'atuhu wa fi dayi takwifihi taminuhu wa karamatuhu yace ka duba kuma yadda Allah ya tabbatar da shi ya kubutar da shi kafin ya faɗi abin da zai zarge shi a kai sai ya tabbatar da shi ya kubutar da shi wanda ake tsoron kada ya karkata zuwa gare shi sai Allah ya tabbatar da shi kafin ya kawo wannan magana a cikin zargin ma in ka duba sai kaga kuma kubutarwa ne Allah ya kubutar da shi ba zargi yayi masa ba a cikin tsoratarwa sai kaga amintarwa ne inda wannan an tsorata shi ne amma annabi kuma amince ne aka yi masa da kuma girmamawa alhamdulillah allahumma salli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين To masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited da ɗauki nauyin kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan rediyon Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب